بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه يو لهدي ashirin da tara ga watan dulqa'ada hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sha bakwai wanda ya daidai da biyar ga watan april 1996 1997 a sheikh muhammad nasiruddin albani ya ce salisan ya ce ainihin wato hanya ta uku ta daga cikin wannan hadisai da ke magana akan cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya la'anci mata masu yawan ziyarar kaburbuka shine ya ce wa amma hadith ibn Abbas ya ce amma hadisin ibn Abbas fa huwa min tariqi abi salihin anhu wannan hadisi ya zo ta hanyar ainihin abu salih ne bil lafzil awwal da lafazi na farko cewa la'ana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wanda lafazi na biyu shine la'ana Allah illa annahu qala sai dai a cikin riwayar da ta zo ta hanyar abi salih ya ce ne za'iratil qubur za'iratil qubur masu ziyarar kaburbuka wa fi riwayatin a cikin wata riwaya zawarat masu yawan ziyara akhraja ibn abi shayba al imam abubakar ibn abi shayba ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na hudu na littafin shi al musannaf shafi na 140 wa ashabus sunan al arba'a wa ashabus sunan al arba'a da kuma malamai waɗanda ke da littattafai guda hudu a sunan abu dauda da tirmidhi da nasa'i da ibn majah wa ibn hibban da ibn hibban a cikin lamba ta ɗari bakwai da tamanin da takwas wal hakim wal baihaqi wal tayalisi wal riwayatul ukhra lahuma al imam al hakim da baihaqi da abu dawud da tayalisi sun ruwaito wannan ainihin wato hadisi ɗaya riwayar da aka ce wa fi riwayatin zawaratil qubur din nan to ta al imam al baihaqi ce da at tayalisi wa Ahmad da al'imamu Ahmad a cikin lamba ta dubu biyu da talatin da lamba ta dubu biyu da ɗari shida da uku da lamba ta dubu biyu da ɗari tara da tamanin da shida da lamba ta dubu uku da ɗari ɗaya da goma sha takwas. Wa ƙala Tirmidhiyu, al'imamu Tirmidhi ya ce, hadisun Hassanun, wannan hadisi ne kyakkyawa, wa Abu Salihin haza maula ummi hani'in binti abi talibin wannan abu hani'in din nan bararren bawa ne na ummu hani'in yar abi talib wasmuhu sunan shi bazanu wa yuqalu bazamu sunan shi bazanu da nun guda ko kuma ma akan ce bazamu da minjaye qultu ni muhammad nasiruddin al-albani albani mai littafi sai na ce wa huwa da'ifun wannan mutum abu salih mutum ne wanda yake mai rauni bal ittahamahu ba'dhum an samu wasu malaman hadisi ma sun tuhumce shi akan cewa makaryaci ne wa qad awrattuhu wa qad awrattu hadithahu fi silsilatil ahadith ad-da'ifa yace na kawo hadisin shi ma a cikin littafin silsilatil ahadith ad-da'ifa a lambar hadisi na 223 li ziyadatin tafarrada biha fihi saboda wani ƙarin ainihin lafazi da shi kadai ya yoshi ma'ana mutum ne mai rauni wanda har an samu wasu malaman hadisi sun zarge shi akan cewa ma makaryaci ne sannan ya kawo ƙarin lafazi a cikin hadisi wanda saura ba su kawo ba wannan ƙarin lafazi ya zama munkari kenan wa zakartu ba'd aqwali al-a'immati fi halihi yace kuma na ambaci wasu zantuttuka daga cikin zantuttukan da malamai suka yi game da halin shi wannan Abu Salih din nan falyuraja duk wanda yake so sai je karanta littafin silsilatul ahadith ad-da'ifa والموضوع وشيء من فقهها وفوائدها مجلد نفرقو لمبا حديثي نتري بيو دا أشرين دا أكو فقد تبين من تخريج الحديث yace to daga tattaunawa da muka yi game da fitar da wannan hadisi zaka gane cewa annal hadisa annal mahfuza fihi inna ma huwa bi lafzi zawarat yadda ainihin wato yake wannan hadisi a daidan shi shine da yazo da lafazin zawarat لاتفاق حديث أبي هريرة وحسان عليه سبود حديث أبو هريرة حسان سنة وكان ونلبذي وكذا حديث ابن عباس في رواية الأكثرين هكذا نشي كانش وانا حديث ابن عباس رواية ما في يوان تنطالبين ابن عباس سنة وكان شوا زوارات alama fihi min da'afin yace ko da yake akwai dan rauni a cikin hanyar ta Ibn Abbas fa hiya in lam tasluh lish shahada fala tadur yace ko da bata kai karfin a ce za a kafa shaida da ita akan ta karfafa wadancan ba rashin ta kuma ba zai cutar ba كما لا يضر في الاتفاق المذكور الرواية الأخرى من حديث ابن عباس كما هو ظاهر كما يدي كتير رواية ود أينهم واتو أكسامو آه أن أنبتشيت أبايا wadda take ta zo ta hanyar ibnu abbasin ita ma ba za ta ainihin cutar ba saboda me saboda an samu an haɗu akan riwayata ta wasu hanyar sahabbai ɗin kamar abu huraira da hassan cewa zawaratil qubur mata masu yawan ziyarar kaburbuka din ne aka la'anta wa idza kana al-amru kadhalika الشيخ الألباني يتي تندهك الأمر يتي فهو اللفظ يتي فهذا اللفظ توانا لفظي زوارات سوى ما سيوا زيارا إنما يدل على لعن النساء اللاتي يكثرن الزيارة matan da ke yawaita ziyarar kaburbuka su ne aka la'anta kenan bi khilafi ghairihinna sabanin wasu matan waɗanda ba su ba fala yashmiluhunna la'anu wannan la'anta ba za ta kai gare su ba su waɗanda ba sa yawan ziyara din fala yajuzu hina idin an yu'arada bi hadisi bi hadha al hadisi ma ma sabaqa min al ahadith ad-dalla ala istihbab az-ziyara lin nisa nace dan haka bai halatta ba a ɗauko ainihin wato hadisan da hadisan da suka gabata waɗanda suke nuni akan cewa mustahabbi ne mace ta ziyarci kaburbuka a ɗauko su a karo da waɗannan hadisai mun fahimci wannan da kyau ko domin waɗannan hadisan suna magana akan la'antan mata ne masu yawan ziyara waɗancan ku suna magana akan an baiwa mata izini su ji to da aka ba su izini sai waɗannan hadisai suka ƙayyada amma banda yawan zuwa li'annahu khasun domin wannan hadisi shi ainihin yana keɓance sai in ziyara ta yi yawa ne sannan la'antar za ta je gare shi wa tilka amma waɗancan hadisai ko hukunci ne wanda suke yi na gamewa baki ɗaya fa yu'malu bi kullin minha minhuma fi mahallihi ko ne za a aiki da shi a inda ya dace sai ce fa hadha jamu aula min da'awan naskhi wannan hanyar da aka bi aka hada waɗannan hadisan ita ta fi dacewa a bi da a ce wai waɗannan hadisai wasu sun shafa wasu da a ce hadisan da ke la'antar mata masu yawan ziyarar kaburbuka sun shafe waɗancan da ke halatta ziyarar kaburbuka ɗin gwamma a ce yawan ziyarar ne aka hana su amma dangane da al'amarin da ya shafi asalin ita ziyarar mutlaq to wannan ba a hana su ba wa ila nahwi ma zakarna zahaba jama'atun min ulama'i kwatankwacin wannan magana da kaji mun faɗi to an samu wasu jama'a daga cikin malamai sun tafi akan ta fa qala al-qurtubi al-imam al-qurtubi yace anan al-zahir imam al-qurtubi ba qurtubi mufassiri ba amma imam al-qurtubi malamin qurtubi mai tafsiri shine ainihin sahibul mufahim wanda yake da sharhi akan muktasar na sahihi muslim ba kuma muktasar na sahihi muslim na al-hafiz al-munziri ba shi ya ikhtisarin da kanshi sannan ya sharhin abin da kanshi yace al-la'anul mazkuru fil hadisi innama huwa lil mukfirati min az-ziyarati ya ce la'antar da aka ambata a cikin wannan hadisi na cewa Allah an ci mata masu ziyarar kaburbuka to mata masu yawaita ziyarar ne aka la'anta lima taqtadhihi sigha min al mubalagha saboda sigar wannan lafazin yana nuna waɗanda ke yawan ziyara ne sun wuce iyaka dan ya ce zawwarat masu yawan ziyara din ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوجة والزوج والتبرج yace me yiwa abin da yasa aka hana yawan ziyara din saboda in aka ce mata su yawan ziyara kaburbuka za su tozartar da wasu haƙoƙi namiji da kuma yawan fita ba tare da kan gado ba to me yiwa shi yasa aka hana su yawan ziyara din don ya zama kullun za ta je ko da yaushe za ta je to akwai haƙoƙin miji kuma da ba za ta samu idar da su ba wa ma yansha'u min as-siyahi wa nahwi dhalika da kuma abin da zai biyo baya na yawan koke-koke da makamantan haka wa qad yuqalu yace a iya cewa ma idza umina jami'u zalika in aka amintu daga duk waɗannan abubuwan baki daya fala mani aminal izni lahunna to ba abin da zai hana ainihin aiwa mata izini akan su ziyarci kaburbuka din li anna tadhakkura al-maut yahtaju ilayhi ar-rijalu wan-nisa saboda tunanin mutuwa maza da mata suna bukata suna da bukata akan shi to tunda maza da mata na da bukatuwa akan haka don haka ashe su ma mata in dai an amintu ba wata fitina za a iya kyale su abin da ya dauko daga al-Imam al-Qurtubi kenan Qurtubi Abul Abbasi ba Qurtubi Abu Abdullahi ba qala ash-Shawkani fi Nail al-Awtar al-Imam Muhammad ibn Ali ash-Shawkani ya fadi a cikin Nail al-Awtar a cikin juz'i na hudu shafi na 95 yace وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر yace wannan magana ita ce magana da ya cancanta a dogara da ita wajen har hada waɗannan hadisai waɗanda a zahiri suna karo da junansu mun fahimta ko to shine al-Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya sauke lamba a kasa yace wa ila hadha al-jam'i dhahaba as-san'ani aidan fi subul salam zuwa ga wannan hanya ta hada hadisan ai aiki da su gaba daya al-Amir sanani ya tafi a cikin littafin shi subul salam walakinahu istadalla al-jawaz bi adillatin fiha nazar sai dai kuma shi al-Amir sanani ya kafa wasu hujjoji waɗanda to daga ciki akwai waɗanda abin bincike ne akwai a tsaya a yi nazarin su tukuna fa ahbabtu an unabbiha alaiha dan haka nake so in fadakar da musulmi akan su awwalan na farko hadithul husain ibn ali radiyallahu anhuma hadithin husain dan ali Allah ya kara musu yarda al-amir sanani ya kafa hujja da shi wanda kuma wannan hadisin bai inganta ba cewa anna fatimata bintan nabi sallallahu alaihi wa sallama kanat tazuru qabra ammiha hamzata kulla juma'atin fatusalli wa tabki cewa fatima yar annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance tana ziyarar kabarin kawunta hamza kowace ranar juma'a ta yi mishi addu'a kuma ta fashe da kuka akhrajahu al-hakim al-imam al-hakim ya fitar da shi a cikin al-mustadrak mujalladi na daya shafi na 377 wa anhu al-baihaqi baihaqi ma ya ruwaito wannan hadisi daga hakim a mujalladi na hudu shafi na 78 a cikin sunan al-kubra Waƙala sai shi bai haƙi ya ce wa huwa munqati'un wannan hadisi akwai inqita'i a cikin isnadin shi mun tattauna matsala akan wannan hadisi a karatun baya yanzu yana dan sake maimaito matsalar ne saboda an sake samun wani ya rudu da ita nan nan mun karanta ne al-Imam Shawkani ya rudu da wannan maganar akai tambihi a can sannan nan kuma yau al-Amir Sanani ya rudu kuma da wannan maganar al-Amir Sanani yana sama da Shawkani da yan shekaru kaɗan sannan kuma ya zan dukkansu sun tafi akan wannan kuskure to an zo maganar da ta shafi wancan an yi kuma yau shine ake wannan ke kulli maqalin makan kowace magana akwai dandalin da ya kamata a yi ta وسكت عليه الحافظ في التلخيص الحافظ ابن حجر الأسقلاني ليزو وانا حديثي سيشو بيتي كومي با أتكل التافن شي تلخيص الحبير جزء نبير شافي ندري أكو ندري بيو دا أربعين دا تقوص وتبعه الصنعاني سي الأمير الصنعاني يبيش أكو وانا مغانا أنا نما سي مكتي شوكاني شي ما سي بي ابن حجر da dai ya ji ibnu hajar ya shiru shi ma sai ya shiru to al-amir sanani ma haka ya faru gare shi kenan wa sukutu hazaini ashekul albani ya ce shiru da waɗannan malamai suka yi ba su ce komai game da rashin ingancin wannan hadisi ba na ɗaya ibnu hajar na biyu al-amir sanani wa iktisarul baihaqi ala ilalihi bil inqita'i da kuma bai haƙi da ya tashi hukunta wannan hadisi akan bai inganta ba amma sai ya takaito akan cewa illa shi shine kasancewa shi munqati qad yuhimu annahu salimun min illatin ukhra me yiwa wasu su rudi cewa to hadisin ya kubuta daga wata illar daban ita kenan wannan ta inqita'in walaysa kadhalika kama sabaqa bayanuhu qariban yace ba haka abin yake ba kamar yadda bayani ya gabata a kurkusa din nan shine wurin da muke ishara illar akwai wata daban ban da wannan saniyan abu na biyu da yake so ya mana tambihi akai hadithul bayhaqi fi shu'abil iman hadisin da al-imam al-bayhaqi ya rawaito shi a cikin littafin shi shu'abul iman a lamba hadisi na 7991 mursalan wanda yake wannan hadisi mursali ne ma'ana wa mursalun minhu sahabiyyu saqab aka cire sunan sahabi tabi'i ya ketara ya ce ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ya ce man zara qabral walidaini aw ahadihima fi kulli juma'atin ghufira lahu wa kutiba barran duk wanda ya ziyarci kabarin uwar shi da uban shi ko kuma ɗaya daga cikin su kowace ranar juma'a za a gafarta mishi kuma an rubuta shi mai matukar biyayya ga iyayen shi sakata alaihi sanani yu aidan al-amir sanani yayi shiru game da wannan hadisi har wayo bai ce komai ba الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث النحرير الناقد الأصولي سيتي وهو ضعيف جدا وأن حديثي نمي لوني قريد gaske. bal huwa mawdu'un yace hadisin ƙarya ne ma walaysa huwa mursalan faqat ba wai hadisi ne mursali ba kawai kama zakara sanani kama yadda al-amir sanani ya faɗi bal huwa mu'dalun yace wannan ainihin wato hadisi mu'dali ne abinda ake nufi da mu'dali shine hadisin da aka samu mutum biyu a jere a tsakiyar isnadin su sun goce nan nan duk mun yi bayani akan waɗannan abubuwa لأن الذي رفعه إنما هو محمد ابن النعمان yace domin wanda ya ɗauki wannan hadisi ya danganta shi ga annabi Muhammad dan Nu'man ne walaysa tabi'iyan ba tabi'i bane abinda ake nufi da mursali kamar yadda muka faɗi tabi'i yazo ya ce manzon Allah ya ce sai a ce ya zama mursali to amma tabi'u tabi'i ne yazo ya ce manzon Allah ya ce sai a ce ya zama mu'udali domin tsakanin shi da manzon Allah akalla akwai mutum biyu to dan me ya share su qala al-iraqi fi takhrij al-ihya الحافظ العراقي يا فدي اتكن تخريج احياء علوم الدين اتكن مجلد نا 4 شافي نا 418 يجي رواه ابن ابي الدنيا ibnu abi duniya ya ruwaito wannan hadisi wa huwa mu'dalun hadisi ne wanda yake akwai illa ta idali a cikin isnadin shi kamar yadda muka faɗi wa muhammad ibn nu'man majhulun yace muhammad dan nu'man din nan ma majhuli ne malaman hadisi ba su san shi ba qultu ni muhammad nasiruddin al-albani sai nace wa huwa talaqahu an yahya ibn al-ala al-bajali shi ya karbi wannan hadisi ne daga yahya dan al-ala al-bajali bi sanadihi an abi huraira ya danganta isnadin har zuwa ga abu huraira أخرجه الطبراني في الصغير الإمام الطبراني يروي توش أتكم مؤجم الصغير شافي نتري ديدة تسعين ترى ويحيى يحيى دين da shi wannan nu'uman ya danganta hadisin gare shi shi nu'umanu kun ji illar shi cewa majhuli ne malaman hadisi ba san shi ba to yahaya da aka samu a wata riwaya shi nu'uman ya ce ta hanyar yahaya ya samo shi kazzabahu waki'un wa ahmad waki'u da al-imamu ahmad sun ce makaryaci ne shi kuma dama duk sanda ka ji an ɓoye sunan wani ɗin nan baban za ba in ba haka ba alfahari kake aika ce haddasana fulani amma sai kaga mutum ya ɓoye to da magana ne amma akan samu kamar sa'id ibn al-musayyib wannan in yi irsali yace qala abu hurairah yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama so da dama wannan hadisi nashi muttasili ne tunda ya samo shi daga ta hanyar abu hurairah ne yakan sa kai sunan abu hurairah so da dama saboda sunan sirkin shi ne wa qala ibn abi hatim fil ilal ibn abi hatim abdurrahman kenan ya faɗi a cikin littafin shi al'ilal a cikin mujalladi na biyu shafi na ɗari biyu da tara an abihi ya ce ya samo daga mahaifin shi abu hatim razi abu hatim ya ce alhadisu munkarun jiddan wannan hadisi munkari ne kwarai da gaske ka annahu mawdu'un ya ce kai kamar ma hadisin ƙarya ne malamin hadisi ko ya ce mawdu'un ko ya ce ka annahu mawdu'un duk ibara ɗaya ce wanzur takhrijahu mufassalan الشيخ الألباني يتي كدوب يد أكا تتونا أكا في تدونا حديثي دلا دلا الضعيفة أتكل في سلسلة الأحاديث الضعيفة رقمي نا أينهن أربعين دترا لمبا حديثي نا أربعين دترا مجلدي نا فرقوكينا وانا اللي تتفين كان هذا حالي كي كوكري كسيس لو كتيزي زومي واسي كني ما كما كرسا ba wai ranar tafiya ake fafe gora ba duk wanda ya zo ya kafa maka hujja da littafi fa ba ran da zai kafa hujja ne je kasuwa ya siyo ba sai zai ta yana tarawa yana karantawa yana sai yana tarawa ran da matsala ta biyo kan al'amari kawai sai shikenan sai ya zo ya karanta sai ya zo ya faɗa to wai kuma lokacin ne kai zaka ce zaka tafi nema ba zaka samu ba kuma a lokacin nan Allah ya shiryar da mu المسألة الثامنة عشر بعد المئة مسألة تقريبا دا goma sha takwas. الشيخ محمد ناصر الدين الألباني يتي ويجوز زيارة قبر من مات على غير الإسلام يا على أزيارة قبر وان دي متو أكن وانا الديني وان دبا مسلم تيبا بيهودي ني كريستا ني بماغوجي ني بمجوشي ني kowane ne ya mutu ko akan wani irin addini ya mutu za ka iya zuwa ka ziyarce shi amma ba dan kai mai addu'a ba sai a sheikh ya ce lil ibrati faqat dan ka wa'azantu kadai kai ka wa'azantu ka ga cewa wannan wane kenan gashi a cikin kabari ga halin da yake ciki ya zan wa'azi gare ka amma ba wai dan ka ziyarci kabarin shi ka je kai mai addu'a ko ka cire hula ko ka zo ka tsaya ka yi minti biyu ka yi shuru wai kana jimamin kafiri ya mutu in kai haka ka yi bid'a a'a za ka ziyarci kabarin ne don ya zan wa'azi gare ka amma a ce an yi shiru na minti ɗaya ana jimamin mutuwar Mr. Okonko kuma kun zama Okonkon kenan Allah kiyaye wa fihi hadisani yace akwai hadisai biyu da ke tabbatar da cewa ya halatta a ziyarci kabarin kafiri al-awwal hadisi na farko an abi huraira ta qala abu huraira yace zara nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama qabra ummihi fabaka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi aminatu bintu wahab kenan az-zuhuriyya uwar shi ya ziyarta kabarinta yana zuwa sai ya fashe da kuka wa abka man haulahu duk waɗanda ke kewaye da shi kuma sai ya sa su kuka tunda sun gaina kuka su ma sai suka yi kuka domin su duk abin da suka gaina su ma sai su yi faqala sai annabi ya ce ista'azantu rabbi fi an astaghfira laha na roki ubangiji na ya bani izini in roƙa mata gafara falam yi uzalli amma ba a min izini in roƙa mata gafara ba don haka nake kuka saboda ine mata takaicin tana cikin wuta wasta'azantuhu fi an azura qabraha amma na nemi izinin shi cewa ya ban izini to in ziyarci kabarin fa azina li sai yayi mini izini dan haka fa zurul qubura ku rinka ziyarar makabarta fa innaha tuzakkirul mauta ziyarar makabarta tana tunasashe da mutane mutuwa to wannan shine dalili akan cewa za a je ziyarar kabarin ainihin kafiri akhrajahu muslim al-imam muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin juz'i na uku shafi na 65 wa abu dauda da al-imam abu dauda a cikin mujalladi na biyu shafi na 72 wan nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 286 وابن ماجه ده الإمام ابن ماجه أتكم مجلد ندايا شافي ندري هدد سبعين دشدا والطهاوي ده الإمام الطهاوي أتكم لتافنش مشكل الآثار كوكما الشره معاني الآثار هم مجلد نأكو شافي ندري إيدا تمانين دترا وابن هبان ده ابن هبان ألمبا حديثي ندبو أكو ده دليل إيدا همسين دترا سيتي الإحسان كدوب لتافن أينهن الإحسان ترتيبي نينا شي أينهن صحيح نا ابن هبان والحاكم ده الإمام الحاكم النيسابوري أتكم مجلد نفرقون لتافن شاء المستدرك شافي نتري أكد سبعين دبير زوا شافي نتري أكد سبعين دشدا وعنه البيهقي تهنير الإمام الحاكم بيهقي في تدوانا حديثي أتكم سنن الكبرى مجلد نهد شافي نسبعين دشدا وأحمد ده الإمام أحمد أتكم مجلد نبينا لتافن شاء المسند شافي نتري هدو ده أربعين دقيقة هاي كوايا جين ده أكا في تد حديث كو kowa ya ji ko shi ne ka kwantar da hankalinka wallahi duk matsala za a za a warware ta cikin kwanciyar hankali amma ka zo kana a shari'a kana neman ingiza jahilai ba abin da za a ba bukatar ka ba za ta biya ba har abada ga littattafan kana ji muslim abu dauda nasa'i ibn majah kaji hudu tahawi ibn hibban hakim kaji bakwai sannan bai haƙi ahmad littafi tara ya fitar da wannan hadisin asani hadisi na biyu da ke tabbatar da cewa ya halatta a je a ziyarci kabarin kafiri an buraidata radiyallahu anhu qala buraidatu Allah ya kara mishi yarda yace kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi safarin mun kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa sallama a halin tafiya wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fi ghazwatil fatihi a lokacin da aka tafi yakin makka ne ma wannan mas'alar ta faru fanazala bina wa nahnu ma'ahu qaribun min alf rakibin sai muna cikin tafiya sai annabi ya sauka mu ma sai muka sauka muna tare da shi mun kusan mahaya dubu wajen mahaya dubu ne yawan mu fa salla raka'ataini ma'aiki ya salla raka'a biyu thumma aqbala alaina biwajhihi sa'annan sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya fuskanto mu da ainihin fuskar shi wa ainahu tazrifani idanuwan shi suna zubar da hawaye imrul qais ya ce wa ma zarafat aynaki illa litadribi bisa hamayki fi a ashari qalbi muqattali yace idanuwan ki basu zubda hawaye dan komai ba cuta ta zaki wai kullum yana zuwa ta wurin budurwa tana shan mur tana bata rai ran nan ko ta ganshi da kuɗi ne da yawa kawai sai ga tana hawaye tana falla ai yau cuta ta zaki sai ranta a nakare ya tafi kuɗi ta gani yau kenan ce za wai za ta shagwaba to tazrifani sai ga idanuwan shi suna zubar da hawaye fa qama ilaihi umar ibn al-khattab sai umar dan khattab ya miƙe tsaye manzo Allah na kuka yau duk duniyar nan sai dai ta tashi kenan lafiya fafadahu bil abi wal ummi yace na baka fansar ubana da uwata ya manzon Allah dama alfazazi yace fadainahu bil arwahi law kana yuftada mun ba manzon Allah fansar rayukanmu da a ce ana ɗaukar rai a ba da shi fansa to da mun baiwa manzon Allah namu ma'ana da zan ciro raina miƙa wani to da manzon Allah kai muka ba sai ce fa kullun bihi ba'da dhalali qad ihtada yace da dukkanin mu batattu ne shi yazo ya shiryar da mu duk abin da ya nema za mu bashi sallallahu alaihi wasallama shine yace sai ya fashi fansar uban shi da uwar shi balarabe in yi maka haka ma'ana zai iya baka komai a duniyan nan kenan in ya ce na baka fansar uwata da ubana me dame ka yana nufin duk abin da ya dame ka in ka gabe maka maganin shi ba to ya sha kan shi ne domin uwar shi da uban shi ya dauka ya baka akan ka gaya mai ma abin da ya dame ka tukuna shin ba zai iya biyan bukata ka ban yana da hali zai iya yaqulu ya rasulullahi malak ce ya manzan Allah lafiya me ya same ka qala sai ma'aiki ya ce in nesa altu rabbi azza wa jalla fil istighfari li ummi na roki ubangiji na mai buwaya da ɗaukaka don roƙawa uwata gafara falam ya azalli sai Allah bai bani izini ba fadama at ainaya sai idanuwa na suka zubar da hawaye rahmatan laha minan nari saboda tausayinta da nake ji dan za ta sha wuta wannan uwarwa kenan uwar manzon Allah billahi lazi ka rufa kanka asiri abin da ake so kawai ka fahimta a hadisin kenan duk wata hayaniya ka kau da ita duk sanda aka faɗi wani abu to abin da ake so kai kai tunani na alkhairi ya ce yana tausaya mata uwar shi ce yana kukan zubar da hawaye saboda yar wuta ce to me ya kamata a nan wannan hadisin haka zo ka ce ai ma sun ce uwan manzan Allah na wuta uwan manzan Allah tana wutan baka yadda ba kai ma za ka shiga wuta shikenan ka'ida don me duk abin da ma'aiki ya ba da labari wanda ya inganta in baka yadda ba wuta zaka don ka karyata shi to yana cikin abubuwan da ya bamu labari al-mughayyabat waɗanda suke a ɓoye Allah ya bayyana mishi ya ce yana tausayin uwar shi saboda tana wuta dole kai ma ka yadda abin da ake so kenan ka fahimta sai ka ce to wannan ya nuna kenan wallahi kowa ya rufa kanshi asiri tunda uwar annabi Muhammad ga ta a wuta me yasa dan bata bi annabin ta ba waye annabin ta annabi Ibrahim da Isma'il sune annabawan da ainihin ya kamata su bi to amma sai suka dawo suna bautar gunki karkacewa daga addinin annabawan nan da suka yi suka yi ridda kenan wannan ya ja ta shiga wuta to ya kamata kowa ya lullufa kan shi asiri kenan abin da ake so ka fahimta kenan babban fikihun da ake so ka cire kenan amma hankalinka ya janye gefe guda to shikenan kuma kaya asara jama'a mun fahimci wannan da kyau wasta azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina li amma na roki ubangiji na ya min izini don ziyararta sai ya bani izini wa inni kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi annabi ya ce da dai na hana ku ziyarar kaburbuka fazuruha amma yanzu ku ziyarci kaburbuka din waltazidkum ziyaratuha khaira ina kuma fatan ziyarar kaburbuka din za ta kara muku alkhairi domin ni gashi na zo na ziyarci wannan uwatawa ta kara min alheri ziyarar saboda me saboda gashi na ainihin ji tausayi kuma na ainihin wato samu wa'azi daga haka jama'a mun fahimci wannan to wannan yana daga cikin hadisan da ke nuna cewa da an hana daga baya aka dawo aka yi izinin ziyara din akhrajahu ahmad al-imamu ahmad ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na biyar na musnad shafi na 355 da shafi na 357 da shafi na 359 wa ibn abi shayba da abubakar ibn abi shayba a cikin littafin shi al-musannaf mujalladi na hudu shafi na 139 war riwayatul ukhra lahuma ɗaya riwayar da aka faɗi dinnan cewa wa fi riwayatin fi ghazwatil fatihi to ta shi al-imam Ahmad ce da Ibn Abi Shayba wa isnaduha inda Ibn Abi Shayba sahih isnadin ta a hanyar Ibn Abi Shayba din ingantacce ne wal hakim da al-imam al-hakim a cikin mustadrak mujalladi na farko shafi na 376 wa kadha Ibn Hibban haka nan Ibn Hibban a cikin lamba hadisi na 791 wal bayhaqi da al-imam al-bayhaqi a cikin mujalladi na 4 shafi na 76 wa ziyadatul ula lahuma ƙari na farko da aka samu din nan to a cikin ainihin riwayar shi ibn hibban ce da bai haƙi ƙari na farko da aka samu shine fi safarin wa fi riwayatin fi ghazwatil fatihi wa ziyadat wa riwayatul ukhra fi ma fiha liman sabaqa dhikruhu yace ƙari din nan da aka faɗi wanda yazo a cikin ziyada ta farko shine wa fi riwayatin fi ghazwatil fatihi to ga waɗanda ainihin aka faɗi ne ainihin a baya sune ahmad da abubakar ibn abi shayba Allah ya shiryar da mu wa ziyadatul ukhra lil hakim daya karin da aka ainihin samu na al imam al hakim ne daya karin shine da yake cewa wasta'azantu rabbi fi ziyaratiha fa azina li to al imam al hakim yayi wannan riwaya ai wannan ziyada wa qala kuma yace sahihun ala sharti shaykhaini wannan hadisi ya inganta a bisa sharatin bukhari da muslim wa wafaqahu az-zahabi al imam az-zahabi ya dace da wannan magana ta hakim الشيخ محمد ناصر الدين الألباني المحدث الفطين يجي وهو كما قال هكا ما قالت تكي كما يدوات أن شمان يما لما يسكى فدي ورواه الترمذي مختصرا ترمذي يرويت وانا حديثي دلفزي قجيري وان دي كبه كيطا وانا بتقيتتشي وصححه كما يا انغان وانا لفظي وروى مسلم وغيره منه الإذن بالزيادة بالزيارة أنسى الإمام مسلم لو أنا ما لم يرويت إذني akan ainihin ziyara din da annabi ya faɗi fakat akan cewa ya roki a bashi izinin kawai kama ta kaddama fil mas'ala kama yadda ya gabata a karkashin mas'ala ta 118 a cikin shafi na 178 a tsohon bugun ahkamul jana'iz kenan a wannan sabon bugu kuma shafi na ainihin 230 kenan da takwas shine wannan shafin da muke ciki kenan shine wancan hadisi na farko din sai ya ce al hadisul awwal minhu hadisi na farko daga cikin wannan babin kenan wancan da muka gama karantawa mun gane wannan da kyau ko قال النووي في شرح حديث أبي هريرة الأول nawawi ya faɗi game da sharhin hadisin abu huraira hadisin farko din nan cewa annabi da ya je ziyarar kabarin ya fashe da kuka sahabbai ma suka fashe da kuka ya ce ya roki Allah ya bashi izinin ya roƙa mata gafara ne Allah bai mishi izini ba shin Allah zai hana shi ya roƙa wa shi gafara alhali tana musulma ba zai yiwu ba abadan har abada to ga abin da nawawi ya faɗi gashi shi yasa na taho da littafin gashi ya kawo wannan maganar amma kuma akwai wata maganar har wa yau a cikin wannan sharhi na sahihi muslim al-minhaj bi sharhi muslim ibn al-hajjaj sharhi ne da al-imam an-nawawi yayi wa sahih muslim al-imam an-nawawi yau kamar shekara 800 da mutuwa yace fihi jawazu ziyadati ziyarati al-mushrikina fil hayati wannan hadisi ya nuna ya halatta a ziyarci mushrikai alhalin suna da rai wa quburihim ba'da alwafati ya halatta kuma a ziyarci kaburbukan su bayan sun mutu li'annahu idza jazat ziyaratuhum ba'da alwafati domin ya zan ya halatta a ziyarce su bayan ainihin wato sun mutu fa fil hayati aula to a halin suna da rai shi yafi dacewa da a ce ya halatta a ziyarce su mun fahimci wannan da kyau ko wa fihi nahyu anil istighfar lil kuffar nawawi yace wannan ya nuna kenan an yi hanin a roƙa wa kafirai gafara domin gashi an hana shi shi mai roƙa uwar shi sallallahu alaihi wasallama qala iyab alqadi iyab yace abin da yasa in kana yawan karatun wannan littafin sharhin muslim na nawawi zaka ji yana cewa qala iyab ko qala alqadi iyab abin da yake nufi saboda asalin wannan sharhin nashi sharhin alqadi iyab ne da yawa muslim sai dargaje ya daidaita abubuwa sai mai da shi nashi to shi yasa so da dama yakan ɗauko maganganu daga alqadi iyab sai ka in ka ji ya ce qala alqadi yana nufin alqali iyal mai ashifa ko in yace qala iyab yana nufin alqali iyab din da mai wannan littafin ashifa sababu ziyaratihi qabraha dalilin da yasa annabi ya ziyarci kabarin mahaifiyar shi din nan annahu qasada quwwatal mau'iza annabi ya yi nufin ya ainihin samu wa'azi ne mai karfi wa zikra da kuma tunani bi mushahadati qabriha saboda ganin kabarinta wa yu'ayyiduhu qawluhu sallallahu alaihi wasallama abin da zai karfafe mu dalilin da yasa annabi ya ziyarci kabarin tunda an gaya mai gashi ba amfani ya roƙa mata gafara to me yasa ya ziyarci kabarin saboda magana shi da yace fazurul qubura ku ziyarci kaburbuka fa innaha tudhakkirukumul mauta za a ziyara kaburbuka din nan za ta tunasar da ku game da ainihin mutuwa jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to haka ainihin al'amura ɗin suke wallahu ala kulli shay'in qadir yukhrijul hayya min al mayyiti wa yukhrijul mayyita min al hayyi kowane ne kai manzo Allah ya fi ka san uwar shi ya fi ka san uban shi amma tunda ya faɗi hukuncin Allah akan su sai ka sallama annabi Ibrahim Allah ya tabbatar da cewa iyayen shi kafirai ne falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi tabarra'a minhu to shi yasa babu wani abin ja duk abin da Allah ya faɗi kawai kai ma ka faɗi haka an menene naka laisa laka min al'amri shay al'amarin ba a hannunka yake ba na Allah ne shi ya halitta kuma shi ya san tafarkin da za su ratsu wasu wai suna kokarin su kare cewa lallai cikin iyaye da kakannin annabi babu kafirai to yaya aka aka ratso dukkan su musulmi ne kenan ba na ƙasa ko kaɗan a wurin Allah dan ubanka ya zama iri kaza ko uwarka ta zama iri kaza na ƙasa ita ce kai ka zama mugu iri kaza dama mawaƙi ya ce laisal fata man yaqulu kana abi innal fata man yaqulu ha ana ba dan dan kirki da na halal shine wanda zai ce ni gani amma duk dan da kuka ji ya ce ai ni ubana wane ne ai ni dan wane ne yace wannan ba da bane to ashe menene abin lura anan abin lura shi manzon Allah manzon Allah ne ko to wannan fakafa bihi sharafa wannan ya isa daraja waye uwan shi wace ce waye uban shi wannan ba shine abin da ya dame ka ba me menene ke da muhimmanci gare ka Allah ya aiko shi shi manzon Allah ne wakafa billahi shahida Allah ya aiko shi matsayin manzon Allah kuma ya isa ya shaida ko da ku ba ku yarda ba to dan haka ina menene naka game da haka hadisai sun tabbatar da cewa uwar annabi sallallahu alaihi wasallama kafira ta mutu kuma yar wuta ce hadisai sun tabbatar da cewa uban annabi kafiri ya mutu kuma dan wuta ne to me naka ka faɗi mana kamar yadda ainihin shi annabin ya faɗi tuhuma kake game da ingancin hadisin ka zo ka bibiyi isnadin ainihin hadisin mana ka gani menene illa a ciki to waɗannan matsalolin na daga matsalolin da 'yan shi'a da 'yan ɗari'u suke iba suke yaƙi da malaman hadisi a kai ku da ke cewa za ku yi aiki da hadisi to hadisi fa ya ce uwa da uban annabi suna wuta ka yadda sai mu ce mun yadda ka yadda eh mun yadda jama'a kun ji wani ya ce ya yadda iyayen annabi a wuta suke sai a ce eh mun yadda dan bid'a ma ya bayyana shi dan bid'a ne balle kai ahlus sunna as-salafi al-mutamassik bil kitabi was sunna ala manhaji salafi salih dan me zaka ji kunya ko tsoron bayyanawa jama'a wani a taru da tarin rawani duk zai wargaje wallahi sai an dawo wa gaskiya sai ka kwance wannan rawanin ka daina zufa mun fahimci wannan da kyau ko to gashi wannan kuma cikin sahih muslim gashi yace babu bayani anna man mata alal kufri fa huwa finnari babin da ke bayani akan cewa duk wanda ya mutu akan kafirci to wannan dan wuta ne wala tanaluhu shafa'atun ceto ba zai kai gare shi ba wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina dangantakar yan uwa makusanta ba za ta amfanar da shi ba الإمام مسلم يتي حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن رجلا قال يا رسول الله dama al'imam malik ya ce al'isnadu min addini fanzuru amman ta'khudhu dinakum isnadi addini ne don haka ku dubi waɗanda za su gaya muku ku karɓa ibn mubarak kuma ya ce laulal isnadu laqala man sha'a ma sha'a ba dan da isnadi ba duk magana da kai a ce daga ina da wanda ya so ya faɗa abin da ya so ya faɗi amma in kai za a ce daga ina ta haka su malaman hadisi sai ce haddasana fulan haddasana fulan har sai ya kawo maka yadda ya samu maganar to yanzu duk wanda ya zo ya ce maka manzon Allah ya ce manzon Allah ya ce sai ka ce a wani littafi a jawo littafin yana da isnadi a binciki isnadin ba shi da isnadi to ya yi takharijin hadisin ya ce littafi kaza ko kuwa in ba haka ba ka bar mishi abin shi mana amma kawai sai ku rinka yawo da hadisai a ba kawai mutum ya zo ya ce maka manzan Allah ya ce an karantar da kai hadisi gar da gar a cikin Bukhari ko Muslim asahu kitabin ba'da kitabin lahi sahihil Bukhari summa Muslim sannan sai wani ya je ya ɗauko maka tatsuniya bai gaya maka littafi ba bai zo ya karanta maka ba sai ya ce to ai manzan Allah ya ce kaza a muciyan nan aka samu wai fa malami wai malami duk an taso duk mun taso mun gan shi yana cewa malami ashe dan a ne nan muciyar nan aka samu malami ya wai ya miƙe ya ce ai a cikin bulogul maram akwai hadisin da annabi ya ce duk wanda ya kabalo Allah ya tsine mishi wai duk wanda ya runguma hannu a wannan masallacin a wannan kan teburin muka sauke bulogul maram min aljilda ila aljilda ina hadisin yake aka kai mishi ya budo sai ya hau faɗa na ce ba zai yi faɗa ba sai ya faɗa duk ya gama faɗan shi da bambamin shi bakin shi kumfa a bashi ruwan sanyi ya sha zauna sai ka faɗa kawai yan fi wannan malam haka wallahi suka yi ta cutar mutane duk malaman rubutun sha ne da guru da laya duk malamin da ya baka rubutun sha ko guru ko laya duk bokaye ne bokaye ne da aljanu suke aiki duk malamin da ya mika maka laya boka ne da aljani yake aiki laya ba ta aiki sai da aljani to dan haka aka zo aka ce izalatul bid'a wa iqamatus sunna su kuma ba su san sunna ba to ya za su yi kuma ba za su koma makaranta ba to matsala ta faru dan haka suka kame su ga malaman tsoro wai su za su karantar da fikihu ba wanda zai fassara maka ahalari tun daga farkon shi har karshen shi fassara lafiyayya in iltabasat in ta fantsama iltabasa fil jahali ya fantsama cikin jahilci tabballaka ayyuhal jahil Allah ya kiyaye to shine hadisi gashi gar da gar al-Imam Muslim yace haddathana Abu Bakar ibn Abi Shayba Abu Bakar ibn Abi Shayba ya ba mu hadisi daga wa haddasana affan yace ya karbo daga affan affan yace haddasana hammadu ibn salama hammadu dan salama yace yace ya karbo daga hammadu dan salama hammadu dan salama yace an anasin daga anas anas yace ai daga sabit sabit yace an anasin daga anas wannan isnadi yake wannan isnadi da ingancin shi to abin da yasa fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur makantar ba a ida take ba a zuciya take in ba kai karatun ilimin mustalil hadis ba yanzu da wannan isnadin da aka kawo da isnadin da aka kawo maka rubabbe duk ba za ka san cewa wanne ne ba wanne ne ba duk abin da aka ce ba aikin ka bane sai ka ga yanzu baka nike an cire sabon karfe a jikin motar ka ko mashin ɗinka yana kyalli sai ce ya mutu sai ɗauko na a cikin akwati sai an share shi tukuna diye tsatsa sai a ce shine mai rai duk kyallin wancan ya mutu wannan mai karfashin nan sai a sa sai ka ji mashin ya ta bada wuta yanzu to yaya aka yi aikin shi ne to haka matukar idanka akwai kwantsar jahilci game da ilimi na mustalahil hadis ba ka taba gane hadisi ya inganta ko bai inganta ba shine sai a zo ana taimako irin waɗannan hadisai sai malami ya miƙe awa ɗaya yana muku hadisi amma ba zai kawo littafi ba ba zai kawo isnadi ba ai manzo Allah ya ce ittaqu firasatal mu'min ai manzo Allah ya ce kaza sai su ta jawo muku hadisai suna cinye kuɗin ku duk haramun suke cinyewa ko kuma kuna ci da yan kalakatu anna rajulan qala wani mutum yace ya rasulallahi ya manzan Allah aina abi ubana yana ina ma'ana uban nashi ya mutu ne a jahiliya qala sai annabi yace finnari ubanka yana wuta falamma qaffa da'ahu da wannan mutum ya juya ya bada baya sai annabi ya kiraye shi faqala sai annabi ya ce inna abi wa abaka finnari da ubana da ubanka duk suna wuta don haka Allah ba da haƙuri ba ubanka ne ke wuta ba kawai nima na ana wuta da shi sahihi muslim sun sai sahihi muslim tun yana naira bakwai ba su karanta ba sai suka yi ta rubutun sha duk kundayensu sai suka ɓoye da izala ta gama gargaza sai suka fito da abinsu suna nan suna rubutun shafa saba'ina filmi a sun dawo rubutun shafa 70 kashi saba'in cikin ɗari sun da suna rubutun sha dama da aka yi haya haya haya haya sai koma ƙauyen sai je ya ɓoye kundin shi ya bagge mu gashi nan har cibiya shikenan ana nan ana nan da suka ji talafa sai suka jawo kundin su suka ci gaba da rubuta muku kuna sha ku kuma fawailul lillazina yaktumuna kitaba ko fawailul lillazina yaktubuna kitaba bi aidihim ثم يقولون هذا من عند الله يا رب تامك يا لطيف قفا دبو كشاء قل هو الله فلك da nasi maganin yan tsurku a rubuta maka ka sha ba za a ce in za ka kwanta ka karanta ka tofe jikinka yadda manzan Allah ya zo da shi ba gashi nan cikin Bukhari da Muslim sai a ce a rubuta maka ka sha mata na naƙuda sai a ce a kewaya mata a shifa ɗan abu ya talauci ya buwaye ka sai a ce ka siyo ƙur'ani rubutun hannu a samo sabuwar randa a saka maka sai ya ragargaje rugub sannan ka shanye shi wani yana shanyewa shege sai kaga ya taɓu to waye ce ya sha shi yasa wallahi gwamma ku tuba ku bi addinin musulunci kawai kai tsaye wallahi raddin shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba zai kai ku ko ina ba sai hallaka Allah ya kiyaye gashi nawawi ya faɗi a ƙarƙashin wannan hadisi yace fihi anna man mata alal kufri fa huwa fin nar wannan ya nuna duk wanda ya mutu akan kafirci to dan wuta ne wala tanfa'uhu qarabatul muqarrabina dangantakan na kusa da shi ba ta amfanar da shi wa fihi anna man mata fil fatra ala ma kanat alaihi al-arabu min ibadatil awsani fa huwa min ahli nar wannan ya nuna wanda ya rasu a lokacin nan da babu manzanni daga cikin larabawa matukar dai yana kan bautar gunki din nan to wannan mutum na daga cikin yan wuta walaysa hadha mu'akhadha qabla bulughi da'wa kuma wannan ba wai an kama su ne kafin manzanci ko sako ya kai musu ba a'a sai ce fa inna haula'i domin waɗannan larabawa mutanen makka iyaye da kakannin annabi da sauransu din nan kanat qad balagathum da'watu ibrahima wa ghairihi min al-anbiya'i salawatullahi ta'ala wa salamuhu alaihim labari da manzancin annabi ibrahim da wani annabin sun je gare su suna ainihin yin abubuwa da yawa daga baya ne aka zo aka samu ainihin wato amr ibn luhayyin wani bamaguje ne ya iya karatu da rubutu ya yi yaƙi da jahilci tun a jahiliyarsu yana zuwa ya siyo musu littafan tatsuniya ya zo ya karanta sai ne musu shafa labari a kofar ka'aba to wata rana ka san tun da an amince da shi shine shine malami su sun sallama mishi su jahilai ne wata ran da ya je bai taho da littafi ba sai ya zo da gunki ya ce to ga wannan gunki wasu manya-manyan bayan Allah ne waliyai ne suka mutu a ƙasar Sham in ka kwanta gaban su kai sujuda sai Allah ya biya maka bukata to da haka aka fara ai dama shedan zai zo ya ce maka ni shedan ne ka bi ni ba za ka bi ba za a ce maka gunki ne yi mishi sujuda a'a waliyi ne in kai sujuda gaban shi Allah zai biya bukatarka jin an kira Allah din nan sai a ruɗe ka to da haka suka karkace وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المع... في المصيبة da annabi ya ce mishi din nan damnawa baban da naka baban duk suna wuta wannan kyakkyawa iya hudda ce na annabi sallallahu alaihi wasallama dan ya hakurtar da shi ya nuna mishi kamar yadda babanka ke da tarayya a cikin wannan musifar haka nawa ma dan haka sai ni hakuri gaba daya mun fahimci wannan da kyau ko to a takaitan takaita kun ji abin da al-Imam an-Nawawi ya faɗi a cikin littafin shi al-Minhaj bi sharh Muslim ibn al-Hajjaj a cikin mujalladi na uku shafi na a cikin mujalladi na uku shafi na 60 da uku sai ka samu wannan ka karanta Muslim din tare da sharhin shi duk gashi an faɗi Allah ya shiryar da mu wal maqsudu min ziyarati al-qubur shay'ani manufar da ta sa ake ziyarar makabarta to abu biyu ne أولا نفرق انتفاء الزائر بذكر الموت والموتى wanda ya ziyarci makabarta ana so ya amfanu ta hanyar tuno mutuwa da kuma tunani game da su mamata din wa anna ma'alahum illa imma ila jannatin wa imma ila narin kuma ya san cewa makomarsu ko dai aljanna ko kuma wuta wa huwa al-gharad al-awwal min az-ziyara ita ce wannan ita ce manufa ta farko ta ziyara din kama ya dullo alaihi ma sabaqa min al-ahadith kama yadda hadisan da suka gabata suke nuni akan haka don haka abu na farko wanda ya fi komai girma in ka ziyarci kabari da ake son ka fahimta shine kai kanka ana son ka amfanu shine ka tunasu ka wa'azantu game da waɗannan mamata da kuma mutuwa saniyan abu na biyu naf'ul mayyiti wal ihsanu ilaihi bisalami alaihi ka amfanar da mamaci din kai da ka ziyarce shi ta hanyar ainihin kyautata mishi ta hanyar yi mishi sallama wa du'a'i wal istighfari lahu da yi mishi addu'a da roƙa mai gafara wa hadha khassun bil muslim wannan ya keɓanci musulmi ne kawai mun fahimci wannan amma kafiri in ka ziyarci kabarin shi to wani ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama mahaifina ya rasu a jahiliya ya manzan Allah yana ina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mishi yana wuta sai ya ce naka mahaifin fa sai ya ce duk inda ka je za ka wuce wani kabarin mushriki ko kafiri ka tsaya ka ce wannan mutum ne mishi albashir ko ka mishi albashir da cewa shi dan wuta ne wannan wata riwaya ce daban bar da waccan zamu zo mu karanta ta nan gaba al-imam at-tabarani ya ruwaito ta riwaya ce kyakkyawa wannan sahabi ya ce to annabi ya dora min aiki duk inda na je wuce kabarin wani kafiri in na tsaya sai na ce sai na ce manzo Allah ya ce maka bishara cewa kai dan wuta ne to ku manyan gari manyan ƙasa kun je in kun je ingila wurin iyayen gidanku ziyara an kai ku wurin manya-manyan kafirai da suka zo suka kwace addini suka lalata slot lugard ne mai wandan karfe clifford ne duk waɗannan 'yan iskan turawan nan la'anannu in ka je ka tsaya akan kabarinsu sai ka ce ya kai clifford ma'aiki ya ce ai maka albashir da cewa kai dan wuta ne ya kai mai wandan karfe duk sai a yi musu albashir da cewa yan wuta ne amma ka je ka tsaya ka yi shiru haka da ƙwaryar maulanka kamar wani tsohon fada wai kana tunanin waɗannan ainihin kafirai kana jimamin mutuwarsu wa'azantuwa za ka kuma ka faɗi wannan bakin nan naka da suke yabanka cewa the golden voice mai muryar zinare mai makogoron zinare din nan juya da turancin kai watsa turanci ka ce clifford dan wuta ne daga nan ya so kai ma a ɗauki ranka mana ba shi kenan ba abin da zai faru sai alkhairi mun fahimci wannan amma sun zo sun lalata addinin musulunci bature mugu ne sanda suka shigo ƙasar nan sai suka ce ba za mu hana ku addinin ku ba sai aka yi ta tsalle ana ganin cewa an ci gaba sai suka zira muku ido duk wata harka da ta shafi malamai sai aka janye malamai daga hanyar gudanar da hukuma shikenan duk sanda aka ce malamai ba su da ta cewa game da harkar gudanar da siyasa da mulkin jama'a ba za a yi addini ba kenan don haka ko kai sallah ko ka yi ko ka bari ko ka ainihin yi haji ko ka bari zakka duk abin da kaga dama ka yi ilimin addini ko kai ko ka bari sannan yaya za ka yi sallah yaya aƙidar mutane take ba ruwansu shi yasa sai kaga har yanzu an janye malamai daga wannan harka don haka ko jami'a ka je in ka kasafta waɗanda ke islamic studies kashi uku to da ƙyar ne kaga cewa kashi biyu din nan ba sun je bane dan sun rasa darasin da za su yi sai in ya rasa darasin da zai yi bai ci darasin da zai iya economics ko accounting ko medicine ko wani darasi wanda zai fito ya samu kuɗi ba to shikenan sai a tafi su ne hausa su ne za a islamic studies a je a ɗanyi maneji dan me dan ya rasa abin da zai karanta ka je ka bincike su ga sunan jami'ar Bayero jami'ar Sokoto jami'ar Maiduguri jami'ar ABU duk ga sunan duk wanda kaga yana Islamic studies nan da wahala kaga cewa ba matsala ya samu a jarabawa shi ba da bai samu matsala ba accounting yake son ya karanta ga inda za a ci kuɗi kai tsaye economics ga inda kuɗi za su fito kai tsaye physics ga inda zai zama likita nan da wuri mun fahimci wannan amma wannan sai dai ka zo kana hayaniya da yara a aji kana koya musu Islamic studies na haka zai ga cewa da yawancin waɗanda ke karanta da Islamic studies ya lal asaf a cikin makarantun sakandare ba su san islamic studies din ba in aka zo za a rubuta arabic text za a rubuta ainihin matanin larabci na daga cikin hadisai ko aya sai da ya samu wani yaro cikin ɗaliban nan yan famon ko tudin nan wanda ya iya islamiya shi zai rubuta mai gundarin bakin larabcin shi bai iya ba in an zo shi kuma ya rubuta transliteration don haka ɗaliban da suke da dabara an suka gane malam bai iya arabiya ba in aka zo jarabawa sai a ce hadisi na biyu na arba'una hadis ko ka rubuta shi da larabci ko da turanci ko da transliteration in ya san bai iya turanci ba bai iya transliteration ba sai karta duk abin da ya sauƙaƙa mishi da haruffan larabci ya san malama bigi bagiro ne ba zai iya karanta ba dole ya sa mishi 100% tunda bai iya karantawa duk ga sunan to wannan duk makircin turawa ne makircin turawa ne Allah ya kiyaye to shine yace wa fihi ahadith akwai hadisai waɗanda suke tabbatar da haka al-awwalu an Aisha radiyallahu anha hadisin farko daga Aisha Allah ya kara mata yarda annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama kana yakhruju ila al-baqi'i Aisha tace manzo Allah ya kasance kan fita makabartar baqi' fa yad'u lahum yaje musu addu'a fa sa'alatuhu Aisha an zalika sai Aisha ta tambaye shi game da haka fa qala sai ce inni umirtu an ad'uwa lahum an umarce ni ne in je in yi musu addu'a mun karanta wannan hadisi a baya tsakar dare Allah ya umarce shi ya tafi ya musu addu'a mun fahimci wannan shi yasa mamata din nan suna da bukata a je a tsaya a ziyarce su a yi musu addu'a akhrajahu ahmad الإمام أحمد يفتر دوانا حديثي أتكم مجلد نشد شافي نتري بيو دهم سند بيو بسند صحيح على شرط الشيخين دا إسناد ما إنغنشي أبسا شرط بخاري دا مسلم ومعناه عند مسلم وغيره من طريق أخرى مطولا أقوي وانا حديثي وانا أينهم مسلم ياروي توشي شيد ونمال من توتهن يدبان وانا وانا لفظي ميطوني وقد مضى بتمامه في المسألة السادسة عشر بعد المئة وانا حديثي يا قباتا أينهم كركش مسألة تتريد دا قوم شاشدا أنا يا sa ɗari ɗaya da goma sha tara kuskuren bugu ne na inji asani hadisi na biyu wanda ke tabbatar da cewa in an je ziyarar mamaci din ana yi mishi addu'a ne kai ka amfana shi ya amfana anha aidan har wayo daga aisha ta ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama kullama kana lailataha min rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama aisha ta ce manzon Allah ya kasance duk ran da ya zama ranar da ma'aiki zai kwana a ɗakinta ne ita Aisha kenan ya khruju min akhirin laili sai annabi ya fita makabarta da ƙarshen dare fa ya sai ya ce assalamu alaikum ahala dari qaumin mu'minin amincin Allah ya tabbata gare ku ya ku makwantai na muminai makwantai na muminai to amincin Allah ya tabbata gare ku wa inna wa iyyakum wa ma tu'aduna gadan mu'ajjaluna da mu da ku da abin da aka alƙauranta mana yana nan yana sauraron mu gobe kiyama wa inna insha Allahu bikum lahiquna mu ma muna nan tafe za mu riske ku Allahumma ghafir li ahli baqi al-gharqad ya Allah ka gafarta mutanen baqi ana danganta ta ga al-gharqad saboda gharqad din wani ice ne wanda yake fitowa yake sarkakiya haka to akwai shi a wannan makabarta wannan ice shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada ainihin labarin cewa ƙarshen duniya duk inda musulmi suka ga Yahudawa za su bi su suna kashewa sai dai kawai ko bayan dutse ba yahudi ya ɓoye dutse zai yi magana ƙarshen duniya dutse zai yi magana ba bokanci ba ne lokaci ne kuma yana da lokaci dutse zai magana ya ce ya kai musulmi zo ga ba yahudi ka kashe duk bishiya za ta yi magana ya kai musulmi zo ga ba yahudi ka kashe annabi ya ce bishiyar kadai da ke tsare yahuda ba ta tona asirinsu ita ce gharqat bishiya ce za a ganta ta yi sarƙaƙiya haka in ka ɓoye in wani ya zo zai wuce bai san da kai ba to shine as'adu tamimi tsohon limamin masallacin kudus yake ba da labari cewa yahudawa sun dage suna ainihin ta shuka wannan ainihin bishiya a ƙasar falastin da ƙasar yahudawa saboda sun san abin da manzon allah ya faɗi gaskiya ne yabitu yujafi jambahu an firashihi idza tasqalat lil mushrikin al mabaji'u har shi ainihin abdullahi dan rawaha yace anna ma qala waqi'u abin duk da annabi ya faɗi kowa ya san gaskiya ne zai faru sai dai girman kai da hasada ya sa ka taurari jama'a mun fahimci wannan al-imam muslim ya fitar da wancan hadisi da muka faɗi akhrajahu muslim muslim ya fitar da wannan hadisi a cikin mujalladi na juz'i na uku shafi na 63 wa nasa'i da al-imam an-nasa'i a cikin mujalladi na farko shafi na 287 wa ibn sunni da ibn sunni a cikin lamba hadisi na 585 wal baihaqi da al-imam al-baihaqi a cikin sunan al-kubra mujalladi na 4 shafi na 79 wa Ahmad da al-Imam Ahmad a cikin Musnad mujalladi na shida shafi na 180 wa laysa indahu du'a bil maghfara amma a cikin riwayar Imam Ahmad babu inda ya addu'a din nan cewa Allahumma ghafir li ahli baqi al-gharqad a sauran ainihin riwayoyin ne aka samu to ashe karin ilimi ne Imam Ahmad ya kawo ta hanyar mutanen kirki dan haka wajibi a karba wa ziyadatu lahu wal ibn sunni karin da aka samu na lafazin cewa ahala wannan kalmar ahala din to a cikin riwaya Ahmad aka same ta da ibn sunni mun fahimci wannan da kyau ko waɗannan hadisan duk suna tabbatar mana cewa an ka je ziyara kaburbuka ka ji addu'ar da za ka yi addu'ar da za ka yi wajen shiga kenan kamar yadda ka zo shiga masallaci akwai irin sallama da za ka yi ba daidai bane ka zo shiga masallaci ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ka yi bid'a aha ba daidai bane kuma ka zo shiga makabarta ka ce assalamu alaikum kai bid'a ba daidai bane ka zo shiga ban daki ka ce assalamu alaikum kai bid'a in ka zo shiga masallaci ka gabatar da kafa ka ta dama ka ce bismillahi wa sallallahu wa salamu ala rasulillahi wa alihi wa sallam in ka zo fita ka saka kafa ka ta hagu bismillahi wa sallallahu wa salamuhu ala rasulillah wa alihi wa sallam mun fahimci wannan bayan wannan akwai wasu lafazin addu'o'i sun inganta amma mun kawo wannan ne don buga misali wannan kenan in ka zo shiga gida shine za ka yi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu mun fahimci wannan wanda ya saurare ka an fi so ya ce wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maghfiratuhu karin wa maghfiratuhu mai waka ce kuma kaji wata sabuwa a'a daidai ce ya zo ainihin a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wa sallama maka mishi sallama yana karawa da wa maghfiratuhu ya zo a cikin ainihin littafin at-tarikhul kabir na al-imam al-bukhari mun gane wannan da kyau ko to haka in ka zo shiga makabarta to ka ji irin addu'o'in da ake dan haka sai ka tsaya akan su shine alkhairi sannan ka je ka tsaya akan mamaci kuma ka yi mishi addu'ar da ainihin aka nuna za mu ƙara bayanai sai gobe insha Allah fa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik